بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yanzu dare ne na Asabar, talatin ga watan safar hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam, yana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu, daidai da sha ɗaya ga watan Januwari shekara ta dubu biyu da sha uku. a ci gaba da karatun littafin al'intisar lissahabi wal'al miniftira'ati samawi al-dhal al-qism al-awwal ar-raddu alayhi fi kitabihi thumma hatadait ta'alif ad-doktor ibrahim bin amir ar-ruhaili Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi in ba manta ba muna ƙarƙashin gaba ne da mala yake magana dangane da ƙidan 'yan shi'a a kan abin da ya shafi imamanci da kuma su kansu imaman a inda mala ya fara gabatar mana da irin taɓargazan da suke yi dangane da abin da ya shafi wannan harka ta imamanci da suka ƙirƙiro ta ita kanta harkan dukanta bida'a ne amma a musulunci ba ambaci cewa akwai wani imami sa'an annabi ko sa'an wani manzo ko wanda ma ya fi annabi manzo daraja ba ba taɓa yin wannan ba to kawai su suka ƙirƙira saboda dama a cikin addinin yahudu to akwai irin waɗannan abubuwan to abladan saba al-yahudi da ya zo sai ya gadar masu da shi ba wani abu ne sabo a cikin asalin addinin yahudanci ba amma addinin musulunci annabi shi ke sama da kowa ba wani yadda yake sama da shi to za ku zo ku jera abubuwan da suke faɗi su da kansu a littattafansu daga ciki mala ya ce an abi abdullah annahu su'ila wai an tambaye baban abdullahi a tafkal ardu bi gairi imamin yanzu duniya za ta iya ta wanzu ba tare da imami ba kala sai ce low bucket bigiyar imamin lasakat ai da a ce duniya za ta zauna ba tare da imami ba to da duniya ta ruguje ta ɗaiɗaice ta watsi gaba ɗaya saboda wasu imamai suke rike da duniya abin mamaki kuma duk musulmi yana karanta ayatul kursi daga ciki allah madaukin sarki ya tabbatar da cewa Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum shi Allah alhayyu ne shi Allah alqayyum ne ma'ana rayuwar sarki ne kuma yana tsaye wajen kulawa da al'amuran bayin shi gaba daya shi yasa ya ce kullu yawmin huwa fi sha'anin kullun akwai abin da Allah ya tsara wanda yake sai ce la ta'khuzuhu sinatun wala nau ba ma bacci ba Allah ce gengedi ne daukan Allah babu gengedi don ya gengeda haka ba shine ingije ba ko an gaje Allah madaukin sarki baya wannan sam la ta'khudhuhu sinatun wala nau lahu abinda di yake cikin sammai da kasai duka nawaye an dalladhi yashfa'u indahu illa bi idnihi lahu ya'lamu ma bayna aydihim wa ma sai ce wala ya'uduhu hibzuhuma kiyaye samman nan da kasan da bayin da abin da ke tsakanin su da kowa da komi da ya gagar Allah ba wa huwa ali wa huwa al-aliyyul azim kenan duk mutumin da yake cewa wani waliyi ne ko wani imami ne ko wani autadi ne ko wani nakabi ne ko wani gausi ne ko wani shirme ne ko suke rike da duniyar nan ƙarya suke wannan ta ƙaryata su kowane musulmi ya haddace ayatul kursi amma waɗannan arnan suna faɗin irin waɗannan maganganun wai musulmi ya ja baki ya shiru to abin da ya sababar da wannan shine musulmi ba sa zuwa makaranta ne kana kan tayatul kursi ma baka ma san ma'ananta ba Allah ya ce lahu ma baina aidihim wa ma khalfahum sammai da ƙasai gaba ɗaya nashi ne abin da ke gaba da kai ke baya da kai nashi ne ma'ana gaba da kai lahira kenan na Allah ne kai duniya kenan na Allah ne tsarin duniya gaba ɗaya wannan bai gaji da Allah abin da zai faru a lahira gaba ɗaya da Allah ya tsara wannan abin bai gaji da shi me yasa mutane ba san karatu ba abin da yasa shine ba su je sun zauna malamin da suka sani sun gaya musu ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko wannan shine kawai matsala amma mutumin da ke faɗin wannan kana da kursi a hannunka to kuma sai ci gaba da gaya maka kuna gane wannan da kyau jama'a ai wallahi bai sai gaya maka ba wala yauduhu hibdhuhuma wa huwa al-aliyyu al-azim Allah ya sa mu dace wannan magana in shi sun faɗe ta a cikin basair darajat a shafi na 508 wa ya'taqidu ar-rafida in shi'a rafilawa suna kudurci annal a'imma بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إثنى عشر إماما wai bayan annabi limaman da za a samu guda sha biyu ne ikhtarahumullahu ta'ala wasafahum kuma Allah ne ya zaɓe su ya fidda su ya ce ga sunan lil imamatu saboda wannan imamancin zaɓi ne na Allah ba zaɓin wani ba ja fi kitabi kashfil gumma ya zo ɗaya daga cikin shahararrun littattafan yan shiya mai suna kashfil gumma lil'arbili na arbili shi arbili din nan aliyu bin isa al'arbili dama mun sha kafa hujja da littafin kashfil gumma ko to na aliyu ne dan isa al'arbili almutawaffa am shi ya rasu yana shekara 693 ne qala anhu majlis majlisi ya magana dangane da shi na tsarkake shi ya ce min a kabir muhaddithi a shi'a ya daga cikin manya-manyan malaman hadisin shi'a wa a'azzamu ulama milla kuma yana daga cikin an ma an ce addinin musulunci ne to yana daga cikin malamai masu girma sosai mamale ce wa a'azzamu ulama millat al-mi'at sabia yana daga cikin manya-manyan malaman da suka raya karni na a lokacin hijira da shekara 700 wathiqatihim kuma yana daga cikin manya-manyan amintattun wannan lokacin wannan majalis ya faɗi a cikin muqaddimatu bihar al-anwar a shafi na 145 ne yace nasabahu ila ali ya danganta maganar da shi zai faɗi zuwa ga sayyidina ali annahu qala wai ali ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce al'a'immatu min ba'adi ithna ashara wali mamai da za su kasance a bayana to sha biyu ne wa akhiruhum qa'imun ladhi yuftahu ala yadayhi masharikul ardi wa magharibuha amma na ƙarshe shine alqa'im wanda zai tsaye shine alhujja shine mahadil muntazar wai shine wanda Allah madaukin sarki zai sa a bude mabuda da mafadar rana gaba ɗaya a hannun shi kaji sai su kawo abubuwa jama'a ba taba wani annabi matsoraci ko na annabi rago ba ko ka taba ji amma shi ya gudu fa haka suka ce saboda yin jin tsoron azzalumai ba nan makanta da ku a cikin asilatin qadar shabab shi'a ba to wanda ya gudu shine kuma zai zo ya jihadi ina fatan mun gano wannan da kyau kuma mun karanta da ku a baya sun sa lokacin bayyanan shi lokaci ya bai ba fa shine fa ba shine kawai kwata kwata shi mahadin da annabi ya ambata ko haihuwan shi ba a yi ba shi jarumi ne in ya zo kafirai gudu suke tun bai kawo ba. Kun gano wannan da kyau ko? Shi ko wannan kafiran sun zo ya gudu, su suka faɗi da kansu, ya ji tsoron azzalumai, su suka faɗi da kansu, haka kule ne faɗa cikin usulul kafi. Kuna gano wannan da kyau ko? Allah madaukin sarki ya sa mu dace. Duk wanda ya ce zai baka riga ka kalli ta wuyan shi. Ko kun gano wannan da kyau ko? Mutum ne ga ganshi yana gudu yana haki ya firgita. Ya nemi waje ya buya, sai ce ba wani abu duk abin da ya same kwantar da hankalinka zan kare ka sai ka ce anya ka dai bari nemo ta kariyar amma ba ta nan ba Allah ya sa mu dace suna faɗa abubuwa ne gaba ɗaya ba daidai ba ne Allah ba daidai ba ne duk wannan gaiba ɗin da suke faɗi wai baya nan baya nan baya nan su fa sun ɗauko shi daga yahudi ne so lokacin da annabi musa ya tafi miƙati ai abin da suka yada a gari kenan baya nan aka ce zai da suka ce a ba zai tafi ba da zai dawo ba saboda samiri masu irin waɗannan maganganun to fa shine har yau wasu suka dauko suka shigo da cikin addinin musulunci yasa ku shiga ƙauye ku gaya mutanen ƙauye gaskiya al'amari ana yaudaran su ne ake dauko masu wannan addinin da bai kama da na musulunci ba Allah ya sa mu dace wannan bayani sun faɗi a cikin kashful gumma juz'i na biyu shafi na 507 wa an zarara bun a'yan qala sami'tu aba ja'far alaihi salam yaqulu nahnu na ashara imaman wai abu ja'far yace su limamai goma sha biyu ne minhum hasanun wa hussein daga ciki akwai alhassan da hussein su ma imamai ne kummal a'immatu min walad husainin sannan daga nan sai aka yarba sai aka daina ɗiban imamai a cikin iyalan hassan sai aka koma 'ya'yan husaini sai aka rabu da wa aka koma 'ya'yan ƙani ina fatan mun gano wannan da kyau domin shi alhassan ya yi ma 'yan shi a laifin da sun kasa yafe mashi domin ya ɗauki imamanci gaba ɗaya cancak ya miƙa ma mu'awuya kuna fahimtar wannan da kyau ku idan ana nufin imamanci ne limaman masallatai ne ai sun fi dubu a lokacin ai amma in imamanci ne irin na annabi da na abubakar da na umar da na usman da na ali da na hassan to sai ne bai yi ba har ya mutu ina ba ta mun gano wannan da kyau saboda ba wata gwamnati da ya rike kwata-kwata ba ta domin ko lokacin da yake maka a abin da muka ambata muku a karatun baya ai shi Husaini yana karkashin gwamnatin Abdullahi dan Zubairu ne lokacin da zai tafi Abdullahi dan Zubairu yace ka rabu da mutanen nan mayau da rani su suka yaudarin mahaifinka Ali suka kashe shi zamu zo mu karanta tarihin ai ba ce dama yanzu a karanta tarihi a faɗi duk abin da ya faru ba za zo kanta zaka ji har Allah ta ba sun yaudare sun kashe shi shi yasa lokacin da aka kashe Hussein su da kansu ga suna cewa sun yi fa abin kunya ba su taimake shi ba kuma su suka yi shigo shigo ba zurfi kuma ba abin da ya faru shi nan da nan sai suka wayau suka yi dabara suka shigar da abubuwan da suke son su shigar na batanci da cin mutunci Allah ya sauwaka Malam ya ce wa yas'umur rafida anna imamata haula ‘yan shiya sun riya cewa kun ga limancin waɗannan al'a'imma thabitatun bin nassi alaihim min Allah, wai nassi ne tabbata ƙarara daga wajen Allah. Wa annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi sallama urija bihi ila sama, wa ya ɗauki annaba an kai shi sama mi'atan wa ishirina, so ɗari da ishirin. Fi kulli marratin yusa bi wilayati Ali, duk zuwan da za a yi an kai shi ne kawai don a ce kai, Ali ne fa zai zama imami bayanka. abu ya na gaya muku wallahi in kuna labarin yan shi'a ku wallahi abin ya fi kama da Tom and Jerry ba kazan shine shashashen abin na dan wasan kwaikwayo ku kullum abin yana karewa ne daga me daga wannan yayi cuta wawa an cuce shi ko kuma yazo zai zalunci an gane shi da ƙarshe dai ya kare da dariya ba haka bane to kullum za su zo suna ganin kaman za su jefa kwallon ne za su yi nasara sai kuma su zo a yi baya ba zani ina fatan mun gano wannan da kyau wallahi wallahi yanzu ko dan jariri ya zakariya suke kowa san su ɗaya aka isra'i da mi'raji shi yasa qur'ani yace subhanallazi asra bi abdihi laylan kinan suratul isra ta yi bayani akan daukan annabi daga makka zuwa qudus ne kadai ita kuma suratul najmi ita ta bayyana me aka yi a sama kun gano wannan da kyau ko ita ta bayyana me ya faru iyakan shi kenan sai hadisai suka zo suka bayyana ga harkan to da suke son su tabbatar da ɗan karen ƙarya sai suka kawo wannan to in Allah na bada wasici dan gane da cewa ali ne ali ne ali ne ai shi kenan automatic kenan ba wanda ya isa bayan annabi a hausewa sai ali kamar yadda Allah da yanke shawara cewa annabi Muhammad zai aiko duk yanda kafaran maka suka so ga wanda suke so Allah madaukin sarki ya ba shi ba shi ba na fata mun gano wannan da kyau shi yasa buwan da Allah ya ce in ku kaƙiya ka sha wuyar gaba wa a fi kitabi basair darajat ya zo a cikin littafin basair an abi abdullah annahu qala baban abdullah wai yace urja bin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ila sama mi'atan wa ishirina marra wa an tafi annabi an yi sama da shi wai su ɗari da ishirin ma min marratin illa wa ƙara ausallahu nabiya sallallahu alaihi wa alihi sallama babu tafiyan da aka yi da annabi face wai sai da Allah ya yi annabi wasiya bi wilayata Ali da cewa kai Ali ne fa zai zama imami bayan ka wal a'immati min ba'dihi da kuma sauran limamai da za zo a bayan shi akthara mimma awsahu bil fara'idi irin wasiya da jan kunnin da aka yi ma annabi har ya mafi irin yadda aka yi mai jan kunni game da sauran farallai irinsu sallah irinsu azumi irinsu hajji irinsu zakka irinsu tauhidi da sauransu an ja kunnin shi matuka akan abin da ya shafi imamanci ina ba ta mun gane wannan da kyau kalle da waɗannan abubuwan to shi annabi bai san da wannan bane sai su alima bai sani ba a cikin nahajil balaga yake cewa an man mubaya'a ne kamar yadda aka yi abubakar da umar da usman mubaya'a mutanen muhajirun da al'ansar mutanen shura su suka nada suka ce gashi ali ya ce duk wanda waɗannan 'yan shura muhajirun da al'ansar suka zaɓa suka ce shi ne shugaba har a wajen allah shi shugaba ne yardajjen allah ne kenan a fatawan ali abubakar da umar da usman yardaddin allah ne su ne shugabanni su ne wanda suka jagorori da shaidansu a cikin littafinsu na Nahajul Balaga kai ku bari ai muna karanta daidai wajen ne a cikin as'ila ko to Allah kai mun zo karatu na gaba za a gabato da Nahajul Balagan daga Nahajul Balagan ma za a yi waiwaye adan tafiya sannan a ci gaba jama'a mun gano wannan nake ku wai dauka kuka yi kawai wai ana waɗannan bayanan ne ba altaban duk akwai su sai mun zo katin da zamu wanda yake za a dauka a bidiyo zaka gani ina fatan mun gano wannan da kyau kowane yago sai a haska ce ɗauki wannan ne za a je za a sa a gidan tv kowa ya gani allah madaukin sarki ya sa mu dace wannan bayani malai ce karanta littafin basairar daraja da shafi na 91 walin rafida fil a'immati guluwun ya fokul wasfa ‘yan shi'a lallai ilalla dangane da imamansu sun wuce gona da iri da ma ba zai siffatu ba, wai ta jawazu kulla wahidin fi suratin muta'addida wa amsilatin mutanawwi'a ga kowane ɗaya daga cikin wuce gona da irin sun zo da wani irin sura daban-daban da misalai iri-iri in ka ji abin su ya fi ƙarfin tunaninka da hankalinka don sai ga wai anya ma mai hankali zai faɗi wannan ba ma musulmi ba kafiri mai hankali ba zai iya faɗi wannan magan da yanzu suke faɗi akan imamansu ba fadlan anil an muslimin malam yace wanda ta mujju an nufus wanda zuciya take dugunzuma a kansu wata ahaba wata abaha al'uqul kuma hankali na kyaman wannan abu wal fitratu salima da kuma lafiyayyen tunani wato aridu hannu sosa shari'iyya kuma nasoshin shari'a gaba ɗaya suna karo da abubuwan da suke faɗi su ko damuwa ba sa yi fa kawai mutum ya shiga ɗaki kawai ya sha sigarin cikin limamansu kawai sai dinga rubuce-rubucen shi kawai ina fatan mun gano wannan da kyau wa ya sani ma ko sai sun naɗa sannan suke waɗannan abubuwan Allah madaukin sarki ya sa mu dace limaman shiya suna shan sigari mana za ka gani ai kowa san wannan ai kowa san wannan sananne ne ko ba fa sigari wannan wai kace Benson ko ko mai dagi ko ina ita din don mai hankali mai hankali ba zai wannan ba wallahi ba zai yi ba shi yasa ai akwai wani irin sufin na a Kano haka ya taba faruwa ya ga yara za su kwana zikiri ba su gaji ba ba bacci ya ce kai wai shi ma yana sai ci kasuwa rana wai me ke faruwa ko kun ɗauka yan zikirin na lafiya lau suke ai ba yadda za a mutum ya ɗauki ganga ya shiga masallaci yana bugawa ya lafiya lo ba zai yiwu ba duk waɗannan maganganun banzan ba yadda za a mutum na cin hayyacin shi ya faɗi sai wanda aka lalata ƙidan shi kuma sai wanda ya ɗinki shi ne sai suka ba shi wata ƴar kwalba ƴar kama haka suka ce mala ai ka ɗan tsotsa wannan shi ne ya tsotsa ya miƙe yana zikiri tun yana a zaune ya zumbure miƙe tun yana tsaye ya taka a guje ya je can wajen mandawari ya samu an tara wani abin nan masara haka tsini ana ya cusa kai sai da kamo shi can da ya amai abin ya sake shi ce wallahi wata kwalba ce yar haka gara alabo ne ko dan abu dan haka aka aka kawo aka ce gashi wannan yar kwalba ne suka bani yara ne da suka duwa suka ce stout ce ina ba dan mun gano wannan da kyau ina suke hadawa wallahi malam har waɗannan abin da suke bayan da za mu yi hankali faɗi wannan maganganun bayan da za mu yi hankali ya zagi sarkin annabi bayan da za mu yi hankali ya zagi abokin annabi ko halifan annabi mutum cin hayyacin shi haba jama'a Allah ya kiyaye kuma zare na wayan ka zai ce mu ba mu zagin sahabbai ba ka zagin sahabbai ya ka je ga matanka famin zalika wasfuhum lahum bi sifatir rububiyya ba da ce kaifa yana daga cikin kaiwa matukan yan shiya har sai da suka kai ga suna siffanta imamansu da siffa na allantaka wa ikhrajuhum an taba'ihim kuma suke cewa ba su da ɗabi'a irin na ɗan adam kadai albashariya irin ɗabi'a irin na ɗan adam a matsayin shi na mutum ila manzilata rabbil bari kai su so kai su matsayi irin matsayi na Allah ubangijin halittu gaba ɗaya ja'a fi basair darajat ya zo cikin basair darajat fi ma nasabuhu ila ali cikin abin da suka danganta ma alkasan suka nemo katon ƙarya kawai sai su nemi wani wanda suka san in sun ce shi ya faɗa za a yadda sai su bi sai su liƙa mashi annahu qala yace ana ainul lahi wai ali yace shine idan Allah wa ana yadul lahi ni ne hannun Allah wa ana jambul lahi wai shine kuibin Allah wa ana babul lahi ni ne kofan Allah sun faɗi wannan a ce littafin ba basairar darajat a shafi na 18 kalera wannan abu wai shi ne waɗannan abubuwan gaba ɗaya. Wa fi ruwayatin ukhra annahu qala eh ta wanda ɗaya na ce ai. Amma la yake cewa a cikin wani ruwaya ya ce ana ilmun lahi wa ali ce shine ilimin Allah. Wa ana qalbul lahi alwa'i wai shine zuciyan Allah da ke tuno da tattaro abubuwa gaba ɗaya. Wa lisanul lahi natiq kuma shine harshen Allah mai magana. Wa ainul lahi nadar shi ne idan Allah mai kallo, wa ana jambun lahini ne kuɓin Allah, wa ana yadun lahini ne hannun Allah. Yanzu yana sun yi nuna cewa gaba ɗaya Ali mene ne? Shi sa wai sai zo sai ce muku, ai su ba gullatu ba ne, sai zo sai ce muku, ai su ba saba'iya ba ne, sai zo sai ce muku, ai ba ce masa yadda Ali Allah ƙariya suke yi. Sun raina wayanka ne, in ba su fito ƙararcen sun faɗi ba gashi nan, a littafansa a ishara sun gaya maka. Ina ba ta mun gane. a shafi na 81 cikin littafin basairar darajat ka ce ya zo da nashi a nuna mai bugun iran din wa fi kitabi ilmi yaqin li abdullahi shabbar ya zo a cikin littafin ilmi yaqin na abdullahi shabbar yake cewa to shi abdullahi shabbar waye shi ya kamata san shi ko shi ne abdullahi ibn shabbar ya rasu jana shekara 1242 min kibari ulama'ihim almutaakhirin yana daga cikin manyan malaman shi'a na yan baya-baya yan zamani malaman shi'a ne yan yayi qala anhu muhammad sadiq sadar muhammad sadiq sadar yace kana alaman min a alamin shi'a jigo ne tuta ne daga cikin tutan 'yan shiya gaba ɗaya maɗaukakiya wa shakhsiyatuhu bariza ai wannan mutumi komi nashi a bayyane yake lidhalika kana muhita an zara ahal ilmi wannan yasa duk malamai kawai sun taza shi a gaba duk abin da ya faɗi anan suke kwaikwayowa karanta muqaddimatu kitabu haqqul yaqin bi kalami muhammad sadiq sadar ina fatan mun gano wannan da kyau shi da kanshi ya ambaci wannan yace an ibn ayya an ibn abbasin ko sun samu daga ibn abbas wa huwa min dalika bare ibn abbas ya kubuta daga wannan kunji ibn abbas din da suka ce mala'ika ya zo da tufafi an ce dan wuta ne kun manta ko kuma yau kuma an yi ruwaya shi sa a baya kun manta sun an, kawo mana bayani an ce duk wani nasi na shi akwai mai karo da shi ina fata mun gano wannan da kyau su da suka ce ibn abbas dan wuta ne har annabi je samu abbas kun tuna su ba suka ruwaito wannan fa kuma ku samu karatukan da muka yi na littafin as'ilatin qadar shababa shi'a ila al-haq kun gano wannan suka faɗo wannan kuma yanzu wai da ana son yi ƙarya sai kuma aka makalicin da an ga ahli sunna suna yarda da ibnu abbas to bar a sha koshi yoje masa aiki jama'a ko gano wannan da kyau ko mutumin da suka ce ma dan wuta malai ce kai ibnu abbas ya barranta ba zai wannan maganan banzan ba cewa inna allah ta'ala yawmal qiyamati yuwalli muhammad hisaban nabiyina wannan tashin alkiyama Allah zai ba annabi Muhammadu annabawa ya ce je kai masa hisabi kaji wa yuwalli aliyan hisabal khalqi ajma'ina sauran halittu kuma gaba daya Ali ne zai hisabi shi kuma Allah na zaune ba abin da zai ina fatan mun gano wannan da kyau kaga wannan ya bi kama da abin dariya ga ɗan islamiyan da yau aka fara koya mai addini kowa ya san waye zai hisabi ranar kiyama za ta rikice Allah ya fushi an kawo rana biyu wuce ɗani ɗaya ba za ta tafi wajen Adamu neman ceto dan Allah ya zo ya hisabi ya ce Allah ya yi fushi fushin da bai taɓa yin irin shi ba kuma ba zai ƙara yin irin shi ba ni ba zan iya zuwa bai faɗo zirin shi haka annabi Ibrahim haka annabi Nuhu haka annabi Musa haka annabi Isa in an zo wajen annabi sai ce ana laha ana laha ana laha sai je ya roƙo a zo a yi mabayi hisabi ce ba inda aka ce annabi zai ma annabawa hisabi ko akwai in ba irin wannan ƙaryarayen ba jama'a mun fahimci wannan wai sauran halittu kuma gaba ɗaya aliyu ne zai hisabi shi sa wai in ka shiga shi'a duk wani aiki na addini sai ka ƙi saboda aliyu ne zai hisabi in ka je akwai sunan ka dama a wani littafi tsawon shi zira'i nawa saba'in mun gano wannan da kyau ko duk wani ɗan shi'a na da da na yanzu akwai sunan shi a ciki littafin tsawon zira'i saba'in yake mu kuma Allah ya gaya mana littafi mai tsawon zira'i saba'in shine khuzuhu fagulluhu thumma aljahima salluhu thumma fi silsilati zar'uha saba'una zira'an faslukuhu innahu kana la yu'minu billahi tunda basu imani ba kaji littafin da za a ɗaure su ku samu karatun littafin da muka yi na asilatin ƙarar shababar shi'a an karanta wannan su da kan suka ce kuma shi littafin baya sunan shi ko ba jafar ba ne eh jafar al-abyad ne ahmad nake da wannan tsanko eh ka san jafar ɗin guda biyu ne akwai jafar al-abyad akwai jafar yawwa to Allah shi kiyaye wannan bayani sun yi shi a cikin littafin ilmul yaqini fi usulid dini a jiz'i na biyu shafi na ɗari shida da biyar. Warawa Salim bin Qaisin iftira'an ala Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Salim ɗan Qais ya yi wani uban ƙarya ya danganta ga annabi, annahu ƙala li Ali, wai annabi ne ya kira sayyidina Ali ce zo nan, ya Ali, anta minni, kai na wani, wa ana minka. sannan kuma ni naka ne, su gida lahamuka bi lahami, ai an cakuɗa tsokana da tsokanka, wada muka bi dami, sannan aka bi aka yi dilutin aka caccakuɗa jinina da jininka, ma'ana annabi Ali ne, Ali annabi ne, kenan wanda aka yi ma wannan cakuɗe ɗaya ne aka baka ware, yanzu sun zama mai kenan, annaba su duka kenan. amma ku aje ba ma nan suke son su kawo ku ba man jahada wilayataka jahada Allahu rububiyyatahu duk wanda ya jayayyan cewa kai ne waliyil amr kai ne imami to yayi jayayyan ma Allah rububiyar Allah ma'ana matsayin imamancin Ali ɗaya take da rububiyya ta Allah ya Ali wai suka ce annabi ya ce kai Ali anta ilmullahi ba'adi anta alamullahi ba'adi al'akbar kai ne babbar tutan Allah wacce tafi girma a bayana fil ardi anan bayan ƙasa wa anta rukunul akbar fil qiyama kai kuma kai rukuni ne babba ran tashin alqiyama famanista zallaka bi fai'ika duk wanda ya je fake cikin inuwanka kana fa'izan wannan ya tsira li'anna al-hisab al-khala'iqi ilayka saboda kai zaka yi hisabin bayi gaba daya wa ma'abahum ilaika kuma duk wani abu da zai kai ya komo na al'umma to a hannunka yake wal mizanu mizanuka ma'aunin auni da za a auna ayyukan bayi da ma'auninka za a yi wasiratu ita kanta siradi da bayi za su hawa kai siratuka siradinka ne wal mawqifa filin kiyaman ma mawqifuka filinka ne wal hisaba shi kan shi hisabi ma hisabuka hisabinka ne, famarra kana ileka duk wanda ya karkata zuwa gare ka na ja wannan ya tsira, wa man khalafaka duk wanda ya saba maka fi a immatihim, wa man khalafaka duk wanda ya saba maka hawa ya taɓe, wa halaka ya hallaka, Allahun mashhad, Allahun mashhad, Allah ka shaida, Allah ka shaida, na isar da saƙo, kun ji ƙaryen da suke ma annabi. yanzu kenan Allah bai da aikin yi gaba ɗaya a lahira yanzu wane ne zai aikin Allah saboda a wajensa aliyu menene Allah ne bai da bambanci da maganan da abla ɗan saba al-yahudi ya faɗi magana ne keke da keke kasu mai da ku sakarkaru ɗin magana iri ɗaya ne za mu shari'in wannan magana mu ɗan waiwaita kaɗan in Allah kai mu karatu na gaba wannan magana sun faɗe ta a cikin kitabu salim bin qais a shafi na 243 hudu da kuma shafi na 245 fasbanaka allahumma bihamdika shahada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum